amma ba shi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Allah madaukin sarki ya kawo wannan rana ta laraba biyu ga watan zulqa'ada hijira ta annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina na da shekara 1446 a kalandar nasara kuma talatin ga watan hudu dubu biyu da ashirin da biyar kamar yadda aka saba a rana irin wannan ta laraba muna karatu a cikin wannan littafi mai taken arrauzatu addurarul bahiyya wallafar ɗaya daga cikin bajaman malamai الشيخ العلامة محمد ابن علي الشوكاني رحمه الله تعالى wanda Allah ya warasuwa hijira da shekara 1250 tsakiyar karni na 13 a kalanda ko a shekara ta musulunci wannan kuma shine darasinmu na 47 kenan mun karkare kitabul hajji littafi da ya magana kan matsaloli na aikin hajji da umara da ziyara da hadaya da fidiya da duk abin da ke da alaka ko ratayuwa da wannan babbar ibada ta ɗaya daga cikin rukunai na aikin hajji kafin mu ci gaba muna ƙara mika ta'aziyya ga rashe-rashe da aka yi a cikin wannan sati musamman da aka yi janaza a cikin wannan sati muna roƙo Allah subhanahu wata'ala ya yi masu rahama ya sa sun huta yan uwa da abokan arziki kuma Allah ya bayar da haƙuri in tamu ta zo Allah ya samu cika da imani to za mu tashi a sabon kitab ya ce kitabun nika littafin annika kalmar annika ana amfani da ita da ma'anar aure wani lokaci kuma ana amfani da kalmar azziwaj azziwaju shi ma da ma'anar aure so da dama a bayani haka na abi a wuce ba a tsayawa wani bambancewa tsakanin kalmar nika da kuma kalmar ziwaj wajen ma'ana kawai za a ce annikahu aure ko azziwaj shi ma aure amma waɗanda suke bibiyar ma'anonin kalmomi da keke da keke to sukan bambance tsakanin kalmar zawad ko zawad shi ma akwai bambancin mana da kuma annika suna cewa kalmar annika ta fi faɗi akan kalmar ziwaj sai da aka ambaci ziwaj za ga ana maganar ƙulla auratayya ne tsakanin namiji da mace amma annika tana zuwa ne da ma'anar da ta fi haka faɗi misali idan yanzu ƙwayar tsakuwa haka ko ƙwayar hatsi ta shiga cikin kofatan akuya ko saniya ko jaki za a iya cewa wannan kofato ya auri wannan tsakuwa ba za a amfani da kalmar ziwaj ba za a amfani da kalmar nikah ne to sannan suke cewa kalmomin nikah da suka zuwa cikin alkurani wasu za ga ba suna zuwa bane da ma'anar kwanciyar namiji da mace amma ziwa tana zuwa da wannan ma'anar ne haka dai suke kawo 'yan bambance-bambancen shi yasa idan aka kulla aure da namiji aka kulla auren miji da mata ko namiji da mace ko ango da amarya daga gama kullawar an yi nika shi kuma ziwa shine zai zo daga baya sai za ga ko da bayanin hukunci kalmar nika Allah ya amfani da ya yi halladina amanu idan nakahtumul mu'minati thumma tallaqtumuhunna min qabli an tamassuhun fama lakum alayhinna min iddatin ta'tadunaha idan nakahtumul mu'minat bi ce idan zawwajtumul mu'minat ba dan kalmar zawaj ba ta da mahalli a wurin kalmar ziwat ko zawat a doktor Khalid shi ma ya tattauna akan kalmomin guda biyu shin zawat ne ko ziwat a cikin littafin shi a fatawul lugawiyya shaya to wannan littafin zai magana akan aure in an ce aure shine kulla alaƙar jinsi tsakanin namiji da mace ta hanyar shari'a wanda yake da ƙa'idoji yake da sharuɗa yake da mustahabbai yake da ababen a lura da su wanda yake gadar da gado ko samar da gado a tsakanin ma'auratan wanda yake halattar da jin daɗin juna a tsakanin ɓangaren mijin da ɓangaren matar namiji da mace kenan wanda kuma yakan ƙara ƙulla alaƙar zumunci da ma'yan uwantaka tsakanin ɓangaren wanda aka ba shine namiji da ɓangaren waɗanda suka bayar su ne iyayen mata ko kuma iyayen amarya shari'ar musulunci ta sanya shi rabin hanyoyin wanzar da jinsin ɗan adam na halal balmu a yanzu ma ita kaɗai ce hanyar dama ko hanyar aure ko kuma hanyar mallakar bayi a ce mutum ya mallaki kuyanga ya kwanta da ita ta haihu ‘ya'yan da aka haifa ba mai shakkar cewa ‘ya'ya ne na halal’ kama yanzu ba wannan magana yanzu kawai hanyar auren ita ɗai kaɗai ce ɗaya ɗayar hanya wadda za ta wanzar da jinsin ɗan adam mai tsarki idan ba aure ba yan ta gaban fatiha ne duk da su a karan kansu ba su da laifi amma akwai matsala shi wanda ya sanadiyar zuwansu ai shi yana da laifi kuma shi yana da yana da laifi don haka wannan hanyar aure ta kaɗai ce hanyar biyan buƙatar jinsi ba tare da an saba wa Allah ba ita kaɗai ce hanyar wanzar da jinsin ɗan adam ta hanya ta halal shari'ar musulunci ta halalta mana aure aka fitar mana da ƙa'idoji da tsare-tsare kuma aka kewaye shi da waɗansu ni'imomi da waɗansu al'amura da suka dace da abu uku shi yasa ake cewa aure bai da wahala kwata-kwata bai da wahala ya aka ya zama bai da wahala saboda ya in dai kaga an yi aure ana wahala waɗancan abubuwa uku aka saba ma ɗayansu ko dukansu kaga duk abin da aka yi shi ya dace da shari'a kwata-kwata bai da wahala bai da wahala in dai abu ya dace da ɗabi'a a da shari'a bai da wahala a ce ga tsarin neman aure a shari'a ga tsarin yadda ake auren ga yadda ake zaman ga haƙƙin wani ga haƙƙin wani kowa fattakallaha mastata'a mijin ya ji tsoron Allah iya abin da zai iya ba a tsawo a wuce kai ko ya ji tsoron Allah hakka tokati ko hakka takawa in aka yi aka gina shi akan daidai da shari'a an yi abu na farko na samun sauƙin aure saboda ba za ka ciyar da ita ba sai da abin da kake da shi da yin fikdu sa'atin min sa'ati in kana da shi da yalwa ba ta da yalwa wa man qudira alaihi rizquhu falyunfiq mimma atahu Allah ba ko kwabo sai wata naira hamsin? ba za a ce ku raba asara ba ku raba alheri ka bata 25 ka rike 25 na tsaron lalura ita kuma ta hada da dabarbarin na mata ko fiye wata biyu aka samu masu sanyi wa ja'alna minal ma'i kullu shay'in hayy ko ai ana rayuwa da ruwa to sannan in tufafi ne haka aka ce an taksuha idan tasaita in wurin zama ne askinuhunna min haythu sakantum min wujudikum kaga komi babu takura da aka zo auren kuma abinda shari'a kawai take nema sadaki duk wani abu da ba nan ba sai dai ya fita daga gidan shari'ar ya koma wani gidan ko gidan rashin wayanku ko kuma gidan al'adunku ko kuma gidan son ranku ko kuma gidan rudin shedaninku to hanya ta biyu da in aka tafiyar da aure ta ciki ba za a wahala ba shine a biyo da auren ta ɗabi'a aure ya dace da ɗabi'a amma kaga zina ba ta dace da ɗabi'a ba shi yasa a dabbobi akwai wanda ba sa zina hankaka ba sa zina aka kama hankali ba yanzu na ga ana so a zage mutum zagin karshe a cikin wani hankaka ne wato an gama kaiwa makura wajen dolantar da shi nan ta mai hankaka ne ce to wai yanzu banda hankali ke ne ce ai kama shi mara hankali rashin hankali to hankaka bai zina biri kaga dai iya karshen cin mutunci a cikin wani biri ne wallahi yanzu da ga mutum na cire kaya wai zai dauki fansa ni za ka kamanta da biri a ce to biri baya zina shi biri akwai matan shi na aure to ka kalle irin su mahauniya su sabo su su, su auren su ma suna yi ne irin irin auren kiristoci ya ma bin kiristoci tsafta in matar ta dauki ciki to shi namijin ba zai ƙara haihuwa ba ita ma shi kenan a binne ta in ta haihu ba za ta ƙara ita matar ba ta ƙara haihuwa ba in ta samu ciki da wannan namijin to in an zo sai a rufe ta ta yadda daga ƙarshe wannan ƙwayayen su za su ƙyanƙyashe kansu ko su ƙyanƙyashe su daga nan ita kuma ta mutu aure ɗaya take yi kenan auren fari auren ƙarshe akwai hajjatul wada ko to wannan ma nikahul wada to kaga idan aure ya gudana a cikin tsari a aure ya dace da ɗabi'a da aka bai da wahala da abin da ya dace da addini ya dace da ɗabi'a na uku shine ya dace da kyakkyawar al'ada musulunci baya hana mutane su al'ada amma al'adar ta cika sharuɗa shine al'adatu muhakkama in ka samu littafin alqawaid al-fiqhiyya babi ne mai zaman kanshi a ciki al'ada wadda shari'a ta yadda da ita na ɗaya al'adar ya zamana ba za ta jawo ɓanna ba na biyu ba za ta tunkuɗa wata maslaha ba a ce akwai wata maslaha ko da maslahar ta al'ada ce ba ta addini ba na uku kuma ya zama da al'adar ba ta ci karo da wani nassi na shari'a ba duk al'adar da ta cika wa'annan ƙa'idojin za a iya yi to amma in aka tafi da haka ba zai zama ba laifi ba to da aka aure in ya tafi a wa'annan ababen aka yi shi bisa tsarin shari'a ya dace da shari'a ya dace da ɗabi'a bai fita daga cikin ɗabi'a ba sannan ya tafi bisa al'ada yanzu kaga cikin al'adu ne in za ka yi aure akwai matarka kamar yadda mu duka muna da irin abincin da muke ci yanzu ba na jin za ka samu wani lebara wa yana jiran ai salari ne jibi juma'a ya fi misabik shi ya masa inda wurin yake ba nan da gan shi gun masu masara can a sai wake kaga me yasa hankalin shi ya maki aiki ya sai masara bayan masaran nan ba ita kadai bace abinci akwai kaji a can a fariza zaka zaka mika sallarin su baka guda hudu a ci a cinye wa Allah fa tawakkalu amma da kanka zaka ce a karfinka bai kai kai ta cin kaji ba amma dai karfinka da arzikinka ya kai ka ci abincin kajin ci masara ka ci masara kaji kuma ku haɗe a wani bangare Allah kai mu sallah to dan me idan ka zo aure kuma sai ka tafi ka auro wanda ba ta saitin masara tunda masara kake ci kawai in ka tashi neman aure sai ka zo saitin buhun masara sai ka leka wurin zaka hango yan mata a wurin amma sai ka je saitin kaza sai ka leka ka sa wa al'ada ba za ka taɓa jin daɗin auren ba to auren ya zama da ya dace don ta babu to za ga aure bai da wahala kwata-kwata bai da wahala kwata-kwata ai kai ba za ka iya POP ba to sai ka je ka aure wanda ba ruwanta da POP suna nan birjik ita ma ta san shi ba in ka ce P ya da jama'a fa da kan zaka faɗa saboda ta ga ana shan ana ciwon kai to in in auren ya gudana ta wannan hanyar sai zama bai da wahala yasa an kaga ana wahalhalu a aure ɗayan ukun nan aka sabawa kuma haka za a yi ta shan wahala kuma a je lahira ba komai na lada ko dai an saba wa addini ko an saba wa ɗabi'a ko an saba wa kyakkyawar al'ada shine za a yi ta shan wahala amma inda aka rike wayannan uku aka tafi akan su a yanzu nan za ka za a yi aure yanzu nan sahabbai sun aurar sun auro tabi'ai sun aurar sun auro tabi'u tabi'in sun aurar sun auro har duk wasu magabatan da suka wuto sun aurar sun auro shi yasa Allah ya dauki sarki ya tabbata cewa hatta manzanni ya sanya musu suna da mata suna da zurriya dan nuna maka auren abin nan addini ne kuma yake kewaye da ɗabi'ar ɗan adam shi yasa bincike ya tabbatar da cewa in mutum ya ƙi ko bai yi ba galiban zai cutu galiban zai cutu ina kasar Yaman irin su Qatar sun wani bincike wasu shekarun baya suka samu marasa aure kan mutum dubu goma suka gudanar da bincike a kansu a ƙarshe kusan kashi tamanin da biyar suna da sonsomin taɓuwar hankali shi ne abin da binciken ya bayar kuma dama abin da suke tsammani kenan kuma result ya tabbatar da haka amma an kai auren da aka ga ka samu nutsuwa wa min ayatihi ana khalaqa lakum min anfusikum azwaja in an ce azzauju shine abokin birni abokin gwani shine azzauj waja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa wannan za ga rayuwar kusan duk a haka take tafiya yanzu wannan wutar da kake gani sai da aka samu azzaujaini ko azzaujani ga positive ga negative duk ɗaya da ka tsinke in mijin yake dawowa gidan gulab din ba zai kama ba in matar ba ta nan gulab din ba zai kama ba hatta bishiyoyi da ka gani akwai zaujani ne ana musu kilili ko Allah cikin ikon shi ya ɗibo ya kawo iska ya kulla auren a tsakaninsu hatta a jikinmu za ka kusan komai kala biyu aka yi mana duk wanda abin da ka gani a jikinka ba a yi maka kala biyu ba akwai wata fa'idar da ta hana a yi maka biyu an mana ido biyu kunne biyu hanci rami biyu kafafuwa biyu hannuwa biyu ko wasu abubuwa na ɓoye na jikinka na ƙwayar halitta su man kai za ga guda biyu kila baki ne za ka ce an maka ɗaya shi kuma malamai suka ce akwai hikima hikimar ita ce abinda za ka faɗa da bakinka ya zama rabin rabin abin da zaka ji da kunnuwanka saboda ji bai da matsala sosai saboda ji ne dole yadda ba dole mace dan na ji ba dole in faɗa ba sai aka yi min kunnuwa fankata fankata guda biyu hagu da damu malam da abin da za faɗa zan ji amma sai aka yi baki kwaya ɗaya saboda in na zo faɗe in raba in ƙara rabawa in tace sannan sai in faɗa ɗaya biyu sai sa aka bada baki ɗaya bai cin haka da dan ta tuwo ne baki biyu za a yi mana kana cin tanan kana ɗura ruwa tana suna haɗewa a ciki to kaga ɗabi'ar ce mutum ya yi auren da haka babu wahala kwata-kwata a aure duk sadda kaga ana wahala a aure ka rantse da Allah ɗayan hukunta aka fitan mawa an saki addini an saba wa ɗabi'a ko kuma an saki al'ada mai kyau al'adatu muhakkama kamar yadda malaman alfahari fikiyya suka faɗa wa alaikumus salam Na'am. Eh. Eh. Eh yana maganar wani yema wata ciki a waje kuma radda ta haihu sai aka daura masu aure radda tana haihuwa ta fita daga daga daga wancan ciki tunda ba zai sadu da ita ba sai ta gama jini auren yayi ba matsala ba matsala dan ma shi ne za a dawo shi ma a ga shi kuma ya za yi da shi dan zai zama nata ne kenan in kuma tana da miji wanda da alamun ba ta da miji ko in tana da miji dan namijinta ne shi wannan da ya jima'in malamai gaba ɗaya amma ita wannan dai tun da ya nuna ba ta da abin nan ɗanta ne ya kuma ya so zai iya ɗauka ya kula da shi ko da ba zai gaje shi ba ibnu taimiyya da ibnu al-qayyim da wasu malamai ma suke cewa su suna ga in dai matar ba ta da miji lokacin da ya zina da ita to zai iya ɗaukar ɗan ya shigo da shi cikin zurriyar shi in ba zai tunkuda wata maslaha a zurriyar shi ba da kuma wasu ƙa'idoji dai da suka kasan cike wasu ƙa'idoji ko kuma idan kotu ta kallafa mashi kila kotu ta ce a tafi a DNA a ga gwajin ƙwayar halitta malam musulunci ba su yadda ba saboda za ka yi ta kallafa mutane abubuwa ne saboda haka dai a taƙaice auren ya yi to wannan littafin shine zai magana akan kitabun nikah littafi da zai magana akan aure abinda bayani ya gabata shine kulla alaka da za ta halastar da jin daɗin ɗayan ma'aurata tsakanin shine annika ko azzawaj ƙulla aure dangane da hukunci kuma ba za ka iya faɗar hukuncin shi kai tsaye ba sai ka san waye ake magana a kan shi aure na iya zama wajibi dole a yadda ka san sallar farilla yakan iya zama mustahabbi yakan iya zama halal yakan iya zama makaruhi kuma yakan iya zama haram kowa gwargwadon yadda yake to mutum shi a karan kanshi mutum malamin kanshi al-insanu faqihu nafsihi mutum shine zai ga wanda gida zai iya fadawa to sai dai koda mutum bai da bukatar bai da bukatar yayi auren amma zai iya rike matar ba tare da ya cutar da ita ba mafi karanci kace an so yayi saboda ya yawaita al'ummar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama in ma ba wannan ba akalla zai yi ibada muta'addiya akalla kuma zai samu taimakon Allah daga cikin mutanen da Allah ya alƙawarin sai ya taimake su ko duk duniya ba sa tare da su shine mai neman aure in dai mutum ya ɓallu kai ka duba yana ga zai wuya ka iya samun mutum goma cikin mutum dubu da sai da suka tara kuɗin aurensa aka fara magana kashi tasa'in da tara ba kuɗin a ƙasa haka za a je a ɓallo datsi a kwanto kura kuma har a yi bikin ba ta ciki kowa ba sai za zo za ta ciji wani sai a ɗauke wuta sai dare ya sai sai Allah kai mu da safi haba kafin da safi ya tsallake rafi haka za ta sake bi shi haka za ga an gama in ka ga an wahala hala an ya waye yayi abin da Hausa suke cewa ya wuce gona da iri an ce abu uku in suka yi maka yawa har ibadar ka sai ka wahala kar ka yadda su maka yawa kaga riga in sai maka yawa ka bane ga azabar da Allah ya tanada maka ko ثلاث لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يكلمهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم daga cikin ce almusbilu idara wanda ya saki tafai shi to in kai riga ta yi maka yawa irin kazartan nan ba ka ba hutun duniya malam ka kaɗi wannan na rungume da riga wannan na riƙe nan haɓar aina za a wahala to haka na biyu idan ka auro matar da ta maka yawa ka auro matar da ta maka yawa yanzu wani sanata ya saki wata mata wanda suke suke office suna kan ganiyarsu ko irin sanatan nan mai hawa dambu mai hawa biyu mai hawa uku mai hawa biyar duk da ita aka yi hawa biyar din nan shekara hurhudu so biyar suna red chamber wardrobe allowance waye allowance duk da ita ma aka ci kawai sai suka rabu da sanata kai kuma sai ka sai da yar guguru ka sai da farin masara wai ka auro ta sai maka yawa duk masoyanka ba za su daura auren ba wala ga ta zana karshen bishiya ka sha iska dan ba za a daidaita ba in kuma ita ta matsa sai kai auren kashe wuta za ta yi da kai auren kashe wuta za ta yi da kai rekod za ta bata maka ka taba saki kuma wuta ka gani ka saki to haka mota ma na mutun yawa albashin ka ɗari a tunubiyan nan kawai ka je ka sai mota lita hamsin dankinta kuma ka aje aikinka na zariya ka karɓa wani a kaduna kuma a mota za ka riƙa zuwa to wallahi billah sai ka yi tukon na mai tattalin ko mai caji ce sai ka wahala ko sai ya to kaga tai maka yawa yanzu maganin ka kawai aikin ka ya dawo zare ka sai keke kai da mai gidan mai sai kaga da maka gaishe shi dan ba ku da alaka iyaka in ta fara tsara man gyada ne na 50 in ka diga wa sarka sai rana ce to kaga da mota da riga da mata suna yawa in ka je gun tela ka ce daidai nan yace yadi hudu ka ce uku da rabi ya isa to mata ma haka ake yi ga yar gidan wace a'a ni ba karan bana bane ko kaga dokin sarki ƙwariya ta bi ƙwariya to indai ka tafi a haka daga ka huta shi yasa laraba suka ce likulli saqiqatin laqiqa duk wata mace da kaga tana yawo kafin Allah ya batta ta girma sai da ya san akwai mijinta a mutane in kaga ta ki auruwa mazan garin ba su fahimci addini ba ai ai duk macen da yana yawo a nan yankin wani namiji aka wa ita in a Saudiya aka wata tun za a kada ta tafi ta tare ko ta tafi Umara ta makale a can wani ya aure ta amma tun da kaga an batta a nan tana ta kewayawa mijinta na nan ya rena ne shi yana so zai auro da ta mashi yawa to daga nan sai ga an shiga wani irin yanayi to mutum sai kalla kan shi in kana cikin wanda auren wajibi ne akan ka kai lalle kai in kana cikin wanda mustahabi ne lalle akwai bukatar kai in kana cikin wanda halal ne kai to lalle kai ma kai kokari kai dan ka yawaita al'ummar Annabi sallallahu alaihi wasallama dan kuma kai hidima sai zaka samu taimakon Allah sadda ka yunkuro zaka yi aure za ga taimakon Allah sannan ciyar da iyalan da kake Allah kadai ya salladar da kake samu na ka samu magidanta su sun san akwai Allah a cikin cefanansu salarinka dubu ɗari matarka ɗaya ‘ya'ya hudu kullum kuna cin naira dubu shida da safe da rana da yamma ba kuɗin magani ba mu ma dawo da shi dubu hudu ma kullum dubu hudu wanda makila zai wuya ta isa mace ɗaya ‘ya'ya hudu safe ku ci da rana ku ci da daddare ku ci kuma a dubu hudu kila dai Allah ya sa masa albarka ko matar ka samu mai mai albarkar hannu in ji Hausawa to kaga a wata 120 kai kuma salarin ka 100 waye baka cikon 20 din kuma an ji ba a bin ka bashin da ya wuce 2500 ita 1500 na naka samu aka cika kuma wani ya rashin lafiya kuma an gyara ma wani yan rigashi kuma alheri ma kai da za ka samu masu irin waina da abinci da safe marasa aure an fi rigima da su su ne taurin bashi in ya ci anan ya ci anan ya ci anan sai ce shi gaba ɗaya bai san waina fahimta na tuhu yake so yi zai koma gidan mai dan wake sai in ya bata sai ce dan wake tar mai da zuciya ke zai koma gidan mai waina to da mai da ita na siyan mansiya ta manta bashin baya amma da lalle in kai aure akwai gudunmawa sannan gashi duk abin da ka sa a bakin matar na abinci na abin sha na kula na tarbiya kana da lada yasa zai wahala magidanci mai mata ya shiga wuta in ko ka hango mai mata a wuta ina kawai ka iya cewa Allah ya kara gaskiya da gangan kuma akwai wasu ba za su shiga ba a to tana ciyar da kai فبدل الذين ظلموا قولا من الذي قيل لهم kaga ta baci daka wannan babi zai magana akan matsalolin da suka shafi annika aure da irin hukunce hukuncen shi Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana manzo sallallahu alaihi wasallama yayi mana bayani da harshen shi da lafuzzan shi sannan yayi a aikace yayi aure ba ma mace ɗaya ba shi ba ma biyu ba ba ma hudun ba fiye da haka ya taɓa haɗa mata goma sha ɗaya a lokaci ɗaya sannan ya aura kuma suka rabu wa'inda auren bai je ko'ina ba kai duk wata matsala ta aure da za ka dawo kana da abin koyi laƙaɗa kana lafin fi rasulullahi uswatun hasana muna da hanyoyin neman aure kala hudu kusan dukkan annabi yayi ko ka aiki manya tambayo maka ko ka je ka tambayo wajen iyayenta kaga yanzu ko kai ka je gun iyayen ko iyayenka su je gun iyayen ko ka aika ai mata magana ko kai ka je kai mata magana duka hudun annabi sallallahu alaihi wasallama yayi aure da haka ya aura ya saki wata marar da aka kawo ta tace a'udhu billahi minka tace ilhaqi bi ahliki gari na wayewa ki tattara yana kenan ki tafi gidan ya je neman aure an kalle shi sama da ƙasa an ce bai yi ba mata na da wani sirri amma ba sa faɗi ba sa faɗi ko da wasa zai wuya ta faɗa maka kashi casa'in na mata abinda suke faɗar shi yasa suka aure namiji ko duniya take tsammanin shi yasa suka aure namiji ba shi bane yanzu wata za ta iya auren ka kawai saboda dan tara gashi da kake amma ba za ta iya faɗe ba dan za a yi mata dariya sai ta ce saboda kana da addini ba ruwanta da addininka wannan dan tara gashin ne daga ran da ka je ka fara low cost kun bata dan yanzu duk ka fita daga hayyacinka kenan in kana da yan haƙora haka karka damu ka bar su wata na nan irin su take so wallahi yanzu nan zaka yi alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibari anta kai na gode Allah da bani wannan da shekaru na amma ta ga ka rufe bakin ka rif a ce wannan baya murmushi to mata na da wannan sirrin annabi ya je neman aure matar ta kalle shi ta ce ba ta san shi aka kira ta ke ta ce wai baki san kowa ta ce manzo Allah ne sallallahu alaihi wa sallam to me ya bar ce bai mata ba shi ma yana zaune wata ta zo ta ce tana san shi shi ma daga kai tun daga sama har ƙasa to shi nashi akwai matsala in ya ce ba ta yi mashi ba to wani wawa zai je ce ta yi mashi shi da aka sai shiru saboda ƙwarewa ta gaji da tsayuwa ta zauna wani ya zo ya ce rasula in ba ka so ni ina so ya ce to sadaki shi kuma aka yi sa'a alaran ne ba kuku ga tilawa ba kwandala amma dai tilawa ta ce shi kuma aka ce je ka koya mata abin da ya sawwaka na Qur'ani ko Fatiha ka koya mata da tafsir da tarjamar ta da tafsirin ta ayya sadaki yayi albarka so da haka yayi aure yayi aure mafi yawa ma zawarawa wai da suka taba aure in banda Aisha radiyallahu anha to kaga kenan muna da abun koyi a babin auratayya ya yi aure an yi zaman lafiya an tasa an yi soyayya kuma ya yi aure kuma an samu matsala da matar sun kullo mashi kaza an ce yana wari kuma ba warin yake yi ba ta ya rasulullah kana warin mazaje ki wari kuma abinda annabi ya tsana ka ce yana wari ba ma shi kowa ma ki wari kuma zuma fa kawai na shakka to wannan zumar ko ta sha waccan bishiyar ya fito ɗakin sauda ta faɗa mai haka hafsa ta faɗa mai haka yana zuwa ɗakin aisha ma ta faɗa mai haka kuma dama duk makirci ne matan ne suka kulla an turke shi an ce tefa ne ya kaɗan ya ƙara buhu ɗari da ashirin ake ba aisha ba ka lissafa buhu ɗari da ashirin a dubu hamsin hamsin shine budget ɗin mace ɗaya budget ɗin mace ɗaya a shekara banda wannan fa za a rika samun contingency ba wasu alherai suka shigo kawai za a yi mata sai biki sai alherinta wata shida sun kare mai gida ya dawo ce abinci da ce ai ba sauran hatsi a su sai to Allah ya kawo iya zamantakewa kenan iya zamantakewa sai sa mutum ya fito yana neman mukami wallahi da kaga fasta shekaru ga gidan shi a je a tura mutane su mai binciken kwakwaf ita wannan daya dayan matar ya fice zama da ita ai duk awa shida suna fada to ita kadai duk awa shida suna fada ku kuma yanzu gundumar gaba daya ko wajen dubu dari to ku kuma duk sakan shi da kun yi fada da shi kenan tunda ita kadai fa ba sa shiri fada suke yi yana kaza yana kaza yana kaza to haka muna da abun koyi a babin zamantakewar auratayyar annabi sallallahu alaihi wa sallama yace yushra'u liman istata'a alba'ata an shar'anta aure ga wanda ya samu ikon yin auren wannan haka annabi sallallahu alaihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi Abdullah dan Mas'ud wanda al-Imam al-Bukhari da al-Imam Muslim suka ruwaito annabi yace ya ma'ashara shababi ya taron matasa ya taron masu jini a jika wannan yana nuni ga muhimmancin yin auren da wuri Yahudawa da suke ta tallata a yi jinkirin aure Yahudan ƙarshen zamanin nan ne, amma iyayensu da kakanninsu, da sakafa ko civilization na China, da tsohon civilization na India, da civilization na Ashuriyun, wasu ta al'umma da ta rayu a nan Baghdad, a nan yankin jaziran Larabawa, da sakafa ta Larabawa, Arabic culture, dukkanin waɗannan cultures ɗin. sun gudana akan aure da wuri tsohuwar takafar yahudawa ba sa so mace ta wuce shekara sha biyu ba a yi mata aure ba namiji kuma baya wuce sha biyar amma waɗannan jikokin nasu waja'ala minhumul qiradata wal khanazir sune suke cewa a sai ta kai 18 shi yasa suke rike wuta sai an yi da makaradiya ba dan mu mu amfana ba sai dan su su shigo da dokokinsu a rike wuta akan haka dokoki na nan a wasu majalisun jihohin ana so a sa hannu mu dai muna ta roƙo Allah duk wanda yayi tunanin ya sa hannu kada Allah ya sa ya tashi akan gadon katifar shi kawai mu je mu ji daddadan labari daga bacci honorable yayi gaba ashe mugun hannu yake so ya sa da safi kaga in ya mutu mu dai mun huta shi kuma in ya huta shi ya jiwo kaga wani in ya mutu ko ya huta ko kai huta kai ba ruwanka to ya ya hana ku kiwon kaji sai ya mutu sai ko bai huta ba kai ka huta alhamdulillah mutuwa sai amfani shi ya rage nan shi kuma ya je ta amfane shi to idan mutum na da ba'a me ba'a da al-Imam an-Nawawi a sharhin da yawa hadisin tunda yana cikin Muslim yace ba'an nan abu biyu take nufi amma duka biyun suna komawa a guda daya wasu suka ce al-ba'atu ƙarfin tattalin arzikin da za ka iya riƙe ita matar da ka auro daidai kai idan ka auro wadda tafi ƙarfinka ka kasa riƙe ta wannan ba ruwan shari'a gangancinka ne amma ka auro daidai kai to wannan ɗan abin da za ka bata na abinci na abin sha na tufafi na wurin zama na kula da lafiya tarbiyyantarwa walwala da sauransu su ne ba a ɗin liyan fi sa'atin min sa'atihi dan abin da ka samu ka kawo mata tafasa ka samu kawo mata dinkin ka samu kawo mata yadiya ka samu kawo mata wata dissa ka samu ka kawo mata ana kunin dissa ana dambun dissa ana brabuskan dissar waken soya ko da ita ka kawo mata rama ya kuwa da suwaye duk ka kawo mata arziki ya ci uban nada har da kaji da sauransu duk ka kawo mata matsalar da gani zulmun to sannan ma'ana ta biyu suka ce shine iya biyan mata bukatar sha'awar jinsi to shine ce ita ma wannan za ta dawo ta haɗe cikin nauye-nauyen shari'a da aka ɗora maka to duk wanda zai iya abu biyun nan kar wani abu ya hana ka aure kawai je kai kar ka damu Allah zai buɗa maka daga falalar shi so da dama za ka ga iyaye wannan sirrin aka gano shi zai taimaka in ka ga wasu yara kana cewa ku kawo wani zan samu ɗari biyu a cika a ce ba ne a cika wallahi ba ba kuɗi ka samu abokinka ko abokin shi a zugo shi ya aure a zuga shi kawai ya aure radda aka ɗaura auren ka ce to an fitar da shi gandu in ma zai yiwu a buɗe mai ƙofar gidan shi ka sanya riƙa fita kai kuma ku ɗan yi sati biyu ba ku haɗu ba da karfe tara kai ta ƙoƙari ya fito ko za ka samu ɗari biyu amma can za ka ja karanta falmuriya ce wal'adiya ce sabaha walmujira ce subaha kullum na fi ya gado wala kafin ka an kada har ya samu sana'a suka ce wai waya wance ai shi ne dilan takin katin kaji ai daga inugu suke zuwa da shi yaro ya ga ba dama ya kware amma da kana ɗari biyu yanzu dubu biyu ke kashewa a ina ke samun su min fadlillah to kuma a ƙarshe za a ga ya iya rike iyalan kuma za a ga ya nutsu yanzu in kana so ka gwada marasa aure kawai ka ɗan samu gwangon wakenka musamman lokacin da ya tsadan nan ka zo kan titi haka irin mara kwanta ka ɗan watsar da rabin gwango duk wanda ka ga ya wuce bai da mata amma mai mata za ga ya ɗan tsaya na ɗan tsintsincewa to mutane ban san kimar hatsi ba kaga mutum ya san ya san haramcin almubazzaranci kaga aure yayi abbani innal mubazzirina ina yana tilawa amma mai mata ta ga ya tsaya tsinta tsinci ko kaga wani yaro ya fadi gayu na ta wuciya duk ba su da yaya ne mai yaya na zuwa na ga ya tsaya ya dauko yaro yana tishiya ne kai tausayi kaga Allah zai ji kai shi saboda yana jin kai to wannan fa'idodin suna nan masu tarin yawa in ka sami ihya ulumuddin juz'i na uku na al-ghazali kenan musamman ka samu takharij da al-iraqi yayi to za ga falalolin auren da ya zayyano su kwarai kwarai da gaske to duk wanda ya samu al-ba'ata falyatazawwaj annabi yace ya ma asharar shababi man safa'a minkum al-ba'ata falyatazawwaj duk wanda yake da ikon rike matar yana da lafiyar biyan mata bukata ya je ya aure fa innahu agaddu lil basar ya fi rinsa ganinka ba ruwanka da wasu mata wa ahsanu lil farj kuma ya fi tsara al'auranka kuma ka kubuta daga matsala yanzu kawai sai wani yazo ya ce an kama wani a can da wata mata ka san ana fadar wannan magana samarin angon za a fara hararuwa marasa mata za a fara hararuwa to ko kila ma wane ne kai da kan kana ba za ka faɗa ba ko ba amma amma zai wuya ka kawo mai mata in aka kawo mai mata a lokacin mamaki zai nunku to shi kowa ne me ya kai shi amma a kawo mara mata ce a ainihin ban yi mamaki ba duk su ne lalatattun garin daga angon ma duk sai ya farashi gaba daya to kaga auren kawai ya baka wani security ko yanzu kawai baka yi aure ba hango ka da wata mata yanzu da ga yan ataba suna gwada salansa dan a zo a ga wace ce sai an wuce ka a juyo ana gwada mafula ne da aka sa kuma ƙarya ne eh abin nan kyamar ka ake so a yi amma an kana da mata waye wancan wani ne a to za su fita da hajiya kenan ko ba ita bace ka ci bulus ita tana gida amma ta yi kabar ka da wata ana to kaga wannan duka fa'id shi yasa annabi ya kira samari yace ayi aure yace wa man lam yastati duk wanda ya balaga bai samu ikon yin aure ba ko ya samu iko bai samu wanda kake son shi ba ka san ba a yadda kace kai baka samu wanda kake so ba ba a yadda ƙarya ne sai dai akwai yiwuwar baka samu wanda take son ka ba ana samu amma kai ka ce baka samu wanda kake so ba akwai yiwuwar ka saki addini ko al'ada ko ɗabi'arka ta lalace to duk wanda bai samu ikon ya aure fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wida lallai ya azumi mazu malamai suka ce wannan azumin dole ne sai ka rika azumi irin na annabi Dawud in baka da mata in kai azumi yau gobe ka huta in kai azumi yau gobe ka huta in kai azumi yau gobe ka huta in azumi ya ishe ka ya aure ka huta shikenan wannan hadisi na cikin sahihul bukhari da kuma sahihu muslim haka Allah ya umarni yake cewa kullil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum inna Allah khabirun bima yasna'un sai yace wa kullil mu'minati yaghudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna an umarci maza su yi aure don su tsare mutuncinsu an umarci mata su yi aure don su tsare mutuncinsu ya ce waya jibu alamai ya wuƙu'a fil ma'asiya aure ya wajaba ga wanda ke jin tsoron aukawa sabo me yasa bai amfani da kalmar alfasha ko zina ba kenan in dai rashin aure zai sa ka rika kallace kallace in dai rashin aure zai sa ka daina karatu ko ka hadda ta gudu to wajibi ne ka yaura ba dole sai zina ba zai sa ka kwana tunani zai sa waye zai sa waye zai sa waye yanzu yana ana wuciya da akwati za ga samari suna ta addu'a la yadkhulu hawhum yadma'una kenan amma mai mata mai wani da faranta akwatu ai akwati na an ce sun mugun tashi sai dai kadin yana da imani ce Allah ya kiyaye alafid da yan baya kenan in ka yi shi kenan ka wuce tashi kuma tafi jirgi tashi ko ma za ta sauko don haka wanda ke jin tsoron aukawa aikin sabo ya wajaba ya yi aure li'anna tinabal haram wajib domin nisantar haram wajibi ne wa ma la yatimmu listinabu bihi illa abin da yake cewa wa illam yutimma listinabu illa bin nikahi kana wajiba idan nisantar haram ɗin ba zai yiwu ba sai an yi aure to auren ya zama wajibi wasu samari cikin hadisin Anas kenan da ke cikin Sahih Bukhari da Muslim sun zo sun sami iyalan Annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce ɗaya yace la atazawwaju ɗaya yace usalli wala anamu ɗaya yace asumu wala ufsiru sun je suka samu mata Annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce ya yake ibada suka ce kai ai dagewa yake in ya fara sallah tun farko-farkon dare har ƙarshen dare kuma yana azumi shi ne wani ce ina wazan yi aure ba har abada ibada kawai shi ma da aka yafe mishi bare mu wani ce na dosa sallah kenan dare da rana ɗaya ce na dosa azumi har abada ba ranar da ba zan yi azumi ba shi ne da annabi ya dawo gida sai aka faɗa mai sai ya hau mimbari ya ce na ji wasu mutane saboda rufin asiri bai faɗi sunansu ba na ji wasu mutane sun ce kaza da kaza da kaza da kaza ya ce ina rantse muku da Allah din na fi ku tsoron Allah kuma ina sallah kuma ina yin bacci da daddare ina azumi kuma ina aje azumi wa atazawwaju nisa kuma gashi na aure mata faman rahiba an sunnati falaysa minni duk wanda ya kyamaci sunnata wasu malamai suka ce wanda yake yin aure baya tare da ni baya tare da ni to laka shari'a ta wajabtar da shi a irin wannan yanayin wattabattulu ghairu ja'iz kauracewa aure bai halarsa ba an ce tabattul shine mutun ya ce ba zai aure ba gaba daya mutum ya ce kwata kwata ba zai aure ba shine at-tabattul ana cewa mace batul kama kalmar batul tana nufin wani lokaci ta kana kanta kamar da ya cewa hasur to a tabattul abinda ake nufi mutum ya irin yadda kiristoci ke yi yanzu sai ce ko kaman wanda ya rasu ko an ce bai da mata ko ko da ke wai tsarin ba kujera kenan shi wannan Francis da ya mutu dokar shine duk wanda aka zaba shi ma ba zai aure ba kiristoci da ga suna da irin wannan amma kuma baya hana sai an tabe tabe yazo ya ce a to shi zai taimake ka ya tsare maka shago a kyauta amma ko zai rika satar kudinka ai mai girma fasto a sa farashi kawai zan sa kyamara ai kana taba abin da ya biyu ce yadda zan baka an ce a shi ba zai aure ko ɗaya ba amma yana taba bakwai a wata kaga irin wannan rikici ne wannan mathematics din fa na kasa gane shi 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 plus 1 bakwai amma wai zero kuma haka yace ai zero ne ai ka san fada baya aure ito ai zero ne ne kasa ganewa ita waccan da waccan da waccan ita ai duka in ka hada su kuma dai zero ne kai wannan mathematics din sai an koma wajen su aljabra kila suna da wata formula da wasu ba mu ita ba to ba ba ba ba tsarin addini bane mutum ya ce kwata kwata ba zai aure ba wa rahabaniyatan nibtada'uha ruhbaniyanci su suka kirkire shi ma katabnaha alaihim Allah ce wallahi ba mu muka ce ka siya aure ba iya shege ne nasu su da ka shi yasa musulunci imar mutum din ya yi aure shikenan wattabattulu ghairu ja'i in yin aure baya halatta wata rana Usman ibn Maz'un ya zo ya samu Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda shi abokin tarayyar shi ne a harkar kasuwanci ya zo ya ce ya rasulallah ina so ka ban izini ba zan yi aure ba har abada don in samu isasshen lokacin bautar Allah annabi ce ban yadda ba Allah ma bai yadda ba shine sai ake cewa raddan nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama tabattula an Uthman ibn Maz'un annabi ya ki yaddan madan Maz'un ya zauna bai aure ba yasa ya kwadaitar da sahabban shi da yawansu ko ka iya cewa dukkaninsu ko ammatuhum suna da iyalai in ma rasuwa ta yi za ga wani ya je ya yi wani lokaci ma ko annabin ba sa faɗa mu abdurrahman ibn auf ya zo ya haka ya auren shi jabir ma ya je ya aure da sauransu da haka dai in yin aure baya halatta eh abinda za a ce to ai ai ya kamata a ce sai an gama karatu an samu aiki shi wannan aikin ba haka ya kamata a rika faɗe ba ya kamata a rika faɗan shi da sunan shi yanzu misali ai akwai karina ko wani mutum ya fito butu-butu ash'asa akbara ya muddu ya dai ila sama sai ta karma kalla kaɗan sai man abinci zaka iya waiga wajen mai wata ya kama daga ce samun shi na ɗari biyu sai wani mutum ya fito a faskareriyar mota ya ce ɗan sai man abinci wanda ya ce ka sai masa abinci bai ce abincin ba abinci kawai ya ce wannan ma ce ka sai masa abinci kai ka san da bambanci ai wannan ba za ka sai mai ya kama nan ba daga mota ya fito to can ma da ake ta sai ya samu aiki a ya kamata a faɗa sai ya samu aikin gwamnati ai haka ake nufi ko to yanzu kenan in aikin gwamnatin bai samu ba ko kuma aikin gwamnatin ya samu amma ba zai rike ka ba na ka samu aikata ka gani aikin gwamnati zai iya rike mace yanzu ba zai iya rike ka ba har yanzu minimum wage din dubu saba'in ko ga haraje haraje an cire kaza an cire kaza an cire kaza an yi deduction an yi waye sai baka mata ya tara ko mata bakka amma abin da ya kamata shine ai in kana da matsala ba labarin ta zaka zauna kai ba mafita zaka nema yanzu gobe da safe kai yanzu 500 ne a jikinka baka da masara baka da dawa baka da komai ba zuwa za ka yi ba kai ka ci bashi a waya ka kira wani kai wani wala ɗari biyar kawai gare ni jibin ma sai za a yi ba da safe wannan kuɗin da ka ƙona to ai da ka basu da safen za su yi amfani yanzu kawai tunanin da za ka yi to ya mafita take in ka rasa kowace irin mafita malam ka ɗauko ƙurani wanda kai ta karantawa ɗauko ƙurani kai ta karantawa za ka ga mafita ba daidai in baka yadda da sirrin ba na ga duk wanda suke hadda ɗalibai duk sun san wannan fada wanda ke ɗaliban hadda yanzu ba irin mu lokacin mu ai kana karanta ƙur'anin kuma ana samun biyan buƙata ma da shi ba za ka yi bara ba amma za ka roƙi Allah Allah zai ingizo maka wani tsawon aukar har sai ya taimake ka ko bai so sai ya taimake ka wani abokinmu ya gama hadda ga mahaifi ya rasu ga mahaifi ya ba lafiya ya kasa yin aure saboda yanayi shi ke ciyar da iyalan gashi yana karatu diploma ga kanni shi a sakandare an tashi ba ko sisi shi ya san an wayi gari bai da ko kwandala ai tun da gama asuba kawai ɗauko ƙur'ani shi ya ma manta ma ba a so a wuce izo ashirin mala ya kama ya tinkari talatin yana tilawa wajen tara duk kowa ya fita an bashi shi ne mayan Allah ya manne ma Allah sai kai man wani abu kuma zai mashi Allah na san naci wannan rabin da in ka matsa mashi zai dage gilas in kuma ka kira shi a waya zai rika ce maka network problem kuna gama ya saka a blacklist ka kira shi da ɗaya ce shi ba ɗaukan lambar da bai sani ba ka yi mashi tek da kira fly honorable kenan ya yi tattilawa ya yi tattilawa can sai ji an buɗe ƙofar masallaci ko ya gabe ba a to ai ba aiki na ka zo yi ba Allah ya turo ka yanzu ka koma ka ce ma Allah ka yi kawai shi da an aje wata yan ambulan ne tun wajen shekara ashirin ai bai taba ambulan din ba sai da yaji mutumin ya fita bai ma san ko waye ba shi ma mutumin kuma bai san bai buƙaci a san ko shi waye ba almighty assignment ya zo yi almighty assignment ne ai yana buɗa ya ga dubu goma a lokacin dubu ɗaya za ta ciyar da iyalai a ba ya shiga gida ana ko na tsaki za a ji ai ba tsaki ba ne yanzu ai shinkafa yar gwamnati za a ciyo inna fatahana laka fata bai ma zo inna fatahanan ba ba fatahin yazo kaga inna fatahana ina goman karshe kamar da ga mutun ga qur'anin fa aljihun shi na ni ban sun ya za a yi bayo a ka san inda za a yi da gangan ne kai ta karantawa ka fashe ma Allah da kuka taliya ta kare Allah ba mafita sai wajenka kawai ba ruwanka to yanzu ma honorable ya fita ina tsamme ruwanka sai Allah sai honorable kawai yake aike Allah zai iya aikin kowa zai iya sa kuma kowa aiki da haka ka dogara ga Allah ka nemo wasu hanyoyi in wancan din bai samu ba to shikenan mutum yayi sai ya samu fita yace baya halatta mutum ya yin aure illa li ajazi sai saboda gajiyawa anil qiyam bima la budda minhu saboda gajiyawa ga tsayuwa da abinda ba makawa sai an yi ba zai iya ciyar da matar ba to ba bukatar yayi aure gaskiya kar yayi sai ya samu hanyar da zai iya rike matar bai da lafiyar da zai iya gamsar da ita kar yayi aura bai da gidan da zai sa ta ko kudin da zai iya biyan haya shi ma kada ya aura to idan akwai waɗannan ababen da suka kewaye shi to a lokacin aure ba nashi bane sai kokari ya ga ya kawar da waccan matsalar wadda za ta bashi damar iya yin auren to yanzu a lokacin me wajibi shi wajibi shine ya ta azumi فعليه بالصوم واجبي ne ya azumi wayan bagi an takuna almar'atu waduda ko mu tsaya anan ko ya kamata ita matar ta zama waduda wadda take son mijin ne karka aure wadda ba ta son ka sosai ita an kira kalmar soyayya ba a iya gane minimum mark din ko requirement din sai an faɗa inda za a aje ta misali akwai soyayya a zamanta makin ta daban akwai soyayya a ƴan uwantaka makin ta daban akwai soyayya a abota makin ta daban akwai soyayya a zaman lalura akwai wanda za ku rika rayuwa za ka mu'amala da shi za ka yi amma yadda ka san magani a haka kuke ba yadda ka iya ne yanzu magani ya kullum Allah ya tsare mu daga gare shi ne amma mu muke cewa kuma Allah ya kawo kuɗin saye to amma ita soyayyar aure duka ta ɗara wa'incan maki yanzu a danginka soyayyar kashi ashirin za ka iya rayuwa da 'yan uwanka kashi ashirin kawai ko talatin ko arba'in soyayyar abokai kashi hamsin ta ishe ka abokinka kana son shi kashi hamsin amma kashi hamsin bai maka ba shi yasa wata na ku yi fada wata na ku yi gaddama wata na manyu da waye waye suka ci suka gama kwallon nan da ya hana wasu sallah kwanan nan ko eh wannan Madrid da da wace ce eh ahlul zikirin nan sun yi magana ne akwai masala ahlul zikirin kun da da masu jan kala da masu farin kala eh red blood da ana faɗa ku to za a ga abokai ne amma su ta rigima wannan na red kolo wannan to kaga wannan kashi hamsin ce soyayyar ta isa haka idan ka zo soyayyar zaman gari yanzu akwai wanda kuna zaune gari ɗaya kwata-kwata bai maka ba amma aka yi mai rasuwa za ka je kai mai gaisuwa in an yi aure ko wani sha ne samu za ka je kai mai murna in kuka haɗa hanya za ka ce mai assalamu alaikum amma da za a ce ka rubuta sunan wanda honorable zai ba dubu ɗaiɗai ko da sauran list ba za ka fashi ba kuma to kaga wannan soyayya ba ta fi kashi goma ba amma tana da amfani to amma idan aka zo aure in ka aure mace tana son ka kashi hamsin ka ba ne ba za ku taba zaman lafiya ba ko kuma ta auri maza biyu kai kashi hamsin wani kuma illigar kashi hamsin suka ce kar ma ka auri mace da kashi sittin in so samu ne ya ɗara sittin shine alwut soyayya abin nan kauna dama larabawa suna da matakan soyayya akwai almahabba shine soyayya ita tun daga kashi ɗaya, goma, ashirin, talatin, arba'in, hamsin duk soyayya ce kauna sai ta kai sittin, sai ta kai sittin, sittin da biyar shine kauna daga nan kauna ta fara ko anan kauna take duk matar da ka je ka ce kana son ta ta ce mutum ya ƙi mutum ne in kai nan karka dawo ba ta son ka ai ta gama baka amsa ba son ka take ba tana maka son ɗabi'a ne ba a aure da son ɗabi'a daga nan idan kai gaba sittin da shida saba'in to shine za ka je bege akwai fadar bege ko bege shine soyayya ta kai irin saba'in har saba'in da biyar akwai shauƙun wahani shine beji to zaka iya aure a nan da'irar in Allah ya sa ka samu matar da take begenka to zaka iya zage ka tas ka nemo kuɗi ta dafa maka taliya ka dawo ka cimma ta wanke kayanka har ta goge kana dawowa ta baka hakuri amma in soyayya ce kawai kai zaka siyo taliyar ta ki dafawa kai ma a gari akwai wanda son shi kashi hamsin kike kuna faɗa ku daina waya to ita ma tun da kashi hamsin ne kawai zai ka zo ina taliyan nan a tana inda ka ajiye in ka iya fi ƙihu to kai ka sai ka sai da za a yi kuma dole ka ce da ita ko tunda bata bar gidan ba to daga nan saman bege shine ishku baka soyayya ita kuma karka yadda ka auri mata da ke maka bakar soyayya zaka bane to kaga haka suke da matakai matakai har guda hudu so haka zamu tashi a sai mu dakata na Allah kai mu sai mu tashi wayan bagi an takuna al mar'atu waduda wa alaikum assalam wa rahmatullah yemene a to bai san ita bace ya kawo mashi wata mata sai dara ta ci gida eh na bal amalu bin niyyat asalin niyyar da ya da laifi asalin niyyar da ya da laifi amma ba kamar kuma da a ce ba ita bace da sassauci ta bangaren cewa matar shi ce amma asalin niyyar da yayi yana da zanibi ne innamal a'malu bin niyyar wa innamal likulli imrin ma nawa kuma ya kamata daga ne ya dauki izna ita ma ta banza ce shi ma na banza ne azani la yankihu illa zaniyatan aw mushrikatan wa zaniyatu la yankihuha illa zanin aw mushrik hurrima dhalika 'ala al-mu'minin Allah shi ya to sai mu dakata nan sai mu tashi in bagi an takuna al-mar'atu waduda